بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيل الله فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna masu farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahama shi da tausayin shi ya nuna muna wannan lokaci mai tarin albarka wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da ɗaya ga watan Ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda insha Allah ta'ala ya yi daidai da sha takwas ga watan biyu miladiya shekara dubu biyu da ishirin da shida in ya inganta wanda alhamdulillah bisa ƙaddarawa na Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake kaddara komi a lokacin da ya so da kuma yadda ya so da kuma ga wanda ya so ya sake dawo da mu a wannan shekara ta hijira annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda babu shakka ba ƙaramin arziki ba ne allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara baka wata dama ka sake ganin wannan wata mai tarin albarka muna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da wannan babban ni'ima da ya muna ta nuna muna wannan wata na Ramadan wata mai tarin albarka muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala duk alkhairan da Allah subhanahu wa ta'ala yake sabkarwa a wannan wata muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu da su muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya yahe mana kuma laihikanmu da kurakuranmu ya samu daga cikin bayan shi intattu wanda za su dacewa da wannan wata mai tarin albarka sannan kuma Allah ya gafara ga uwayenmu da malumanmu da sauran al'umman musulmai baki ɗaya wanda suka rasu wanda kuma suke rayu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su cika da imani wanda wannan shine zama na farko a wannan shekara domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda yin uwa kan mu manta hatta shi wannan wata na ramadan falalashi shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya tafkar da alkur'ani a ciki muna fahimta ko kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ke shahar ramadan alladhi unzila fihi alqur'an Allah yake inna anzalnahu fi lailatul qadr a to kun ga ashe shi karan kanshi wannan wata na Ramadana ya samu falala a saboda Allah subhanahu wata'ala ya saukar da mi wannan littafi mai tsada wannan littafi wanda yake kyauta da baiwa wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi ma wannan al'umma ta annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah muna roƙonka ka samu daga cikin bayinka wanda ka zaɓe su don ba kowa ba ne Allah yake bari da alkur'ani sai wanda Allah yake so kuma sai wanda Allah ya zaɓa shi yasa kuka ga magabata bakin da aka ce ramadani ya zo hatta karance-karance da dama suna aje su su mai da hankali kan tafsirin alkur'ani mai girma saboda mi nan ne kaɗai al'umma za su sanin Allah subhanahu wa ta'ala muna fahimta a cikin littafin ne Allah ya sabkar da hukunce-hukunce da dokoki na yadda yake so a bauta mashi kenan insha Allah ta'ala kamar yadda bara mun fara suratul kahf wanda insha Allah ta'ala bana ma nan za mu dasawa mu ga abin da Allah ya ko za mu samu mu kammala ko kuma sai yadda hali yayi muna roƙo Allah subhanahu wata'ala dai ya samu dace sannan muna roƙo Allah subhanahu wata'ala da ya azurta mu da cikakken ikhlasi sannan muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya sa muna daga cikin bayan shi wanda za su yin karatu kuma za su aiki da karatu Allah kaka samu daga cikin bayinka wanda suna karatu kuma amma ba su aiki da karatu irin Yahudawa Allah ya tsare mu sannan ina roƙo Allah subhanahu wata'ala da ya datar da mu kan karanta daidai da kuma fassara daidai kenan insha Allah ala mu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماجدين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا
Na'am, jazakumullahu khairan. Wannan sura zan ce mai har zuwa inda Allah ramma yace makifi na fihi abada ko? Mun yi shi a tafsirin bara. Wanda yanzu a gurguje insha Allah ta'ala zamu dan taɓa bayani kaɗan sai mu ruga zuwa inda zamu tashi. Allah ya sa mu dace. Wanda kamar yadda yana daga cikin tsari ta yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake sabkar da littattafan shi yake sabkar da surori afuwa mun gane wani suran zaka ga Allah subhanahu wa ta'ala ya bude shi da godiya wani Allah subhanahu wa ta'ala ya bude shi da wasu harufa wanda babu wanda ya san me ake nihi da wannan harufan sai su wasu surorin Allah sai ya buɗe da yi makan shi tasbihi ga sunan dai daban-daban daban-daban wasu surorin ma zaka ga Allah yana buɗe su ne da gargadi ga wanda suka yi mi suka saba mishi Allah ya tsare mu to ita wannan sura tana daga cikin surori wanda suke masu girman gaske wanda Allah subhanahu wata'ala ya buɗe su da jinjina da godiya gare shi kamar yadda a wancan tafsirin da muka yi muka yi bayani cewa irin yadda ibn tafsir da imam al-qurtubi da wasu daga cikin manya-manyan maluman tafsiri suka kawo wani daga cikin bangare na sababin nuzul na wannan sura suka ce daga cikin abin da yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya sabka da wannan sura shine yahudawa ko muhara asali da mutanen makka ma fahimta eh ai suran makiyya ce duka mun yi bayani a wancan karatun namu wasu su ce a akwai wasu ayoyi a cikin ta wanda suke eh madaniya amma qaulur raji shine sura ne wanda yake makiyya kuma shine sura na 68 a jerin surori na sabka alqur'ani dalilin sabkarta shine akwai akwal guda biyu wanda wannan kaulin da za mu yi bayani malamai suna magana a kan shi shine lokacin da mutanen makka annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya addabe su muna fahimta da kira kan tauhidi kullum yana cewa a zuwa abota ma Allah shi kadai ka a kuskura abota ma wani koma bayan Allah suka ga manzon Allah ya addabe su ya zo musu da wani sabon abu wanda su ba su sani ba muna fahimta wanda shi kullun duk wanda ya rike wani abun bauta kuma bayan Allah lokacin da kake kira a zo a bauta ma Allah shi kadai shi a wurin shi cewa kana zage shi ne ko kuma kana cin mutuncin shi shi yasa ba wani irin tayi na dukiya ha ko na mata ko na matsayi da musima annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba Allah ya bashi kariya daga duka wannan hayani muna fahimta ko to yanzu suna son su kalubalanci manzo Allah sun rasa ya za a yi su kalubalance shi muna fahimta ai lokacin da suka ce eh annan Muhammad sallam in ya yarda kuna fahimta wanda wannan yana da kyau mu rike yana daga cikin strategy da wanda suke makiya addini suke bi dan su ga ya za a yi su raba mu da addini suka ce ma annan Muhammad sallam kai kullun kana kira a zo a bauta ma Allah shi kadai muna fahimta kana cewa a bar bautar lata a bar bautar uzza ai wannan abun bauta ne wanda mun zo mun tar da uwayenmu da kakanninmu a kansu mu ba hamun ce ba mu yarda ba da Allahnka mun yarda Allahnka shike rayawa shike kashewa muna fahimta kafiran da duk sun yarda da wannan tauhidi na rububiyya sun yarda Allah ke Allah ke halitta Allah ke rayawa kuma Allah ke kashewa kamar yadda Allah ya ce wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ardi la yaquluna wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ardi la yaquluna Allah Allah ya ce da zaka tambaye su wane ne yayi halittar sammai da kasai za su ce ma Allah ne muna fahimta duk sun yarda Allah ke rayawa Allah ke kaza to matsalar su guda shine ba su yarda ba da cewa Allah ne kadai ya cancanci bauta dole ya za a yi in ma dai Allah ya cancanci bauta to akwai wasu da za a sawa su ma abin bauta ne su rinka kama ma Allah ha to shi kuma manzo Allah bai yarda da wannan ba sai suka ce to yanzu a hidda lokaci ka rinka zuwa kana bauta allolinmu mu ma za mu hidda lokaci mu rinka zuwa muna bautar naka Allah kuna ganewa sai a ce to yanzu yadda za a yi kan wanda ya sake cewa kiristanci kahurci ne kan wanda ya sake cewa yahudanci kahurci ne muna fahimta kan wanda ya sake cewa wanda ya ce Allah komi Allah kowa Allah kahuri ne kowa dai ya ci gaba da addini ba tare da an aibata wani abu ba su a wurin sa aibatawa shine ka ce duk wanda ya ce akwai wani abin bauta koma bayan Allah kahuri ne muna fahimta to kun ga kiristoci suna cewa Allah uku ne ko yahudawa suna cewa uzair dan Allah ne ha kiristoci suna cewa isa dan Allah ne muna fahimta wasu kuma su rike bokaye da yan bori wasu kuma su rike shehunnai cewa wannan shehunnan matsayin su ya kai na Allah ko ya hina Allah ko kuma yana kusa da Allah ko kuma su ne za su hada mu da Allah muna fahimta to shi ko manzo Allah abin da yake kira shine a saki kowa a rabu da bautar kowa kakka ji tsoron kowa irin tsoron da zai iya raya ka ko ya kashe ka banda Allah kakka ji tsoron kowa irin tsoron da zaka cewa wane in nayi hada da shi arziki na zai samu matsala muna fahimta ko kuma wane ta dalilin saba mai zan samu wani abu ko zan kaza ko zan kaza a'a babu wannan sai Allah to su wannan shine babban matsalar su sun yazo da tauhidi na rububiyya tauhidi na uluhiyya ne suke da matsala Allah ba shi kadai cancanci bauta ba muna fahimta to sai Allah ya sabkar da suratul kafirun qul ya ayyuhal kafiruna قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين سي الله يسركر da wannan sura yace watayin da suka yi mu manzo Allah bai samu karuwa ba muna fahimta shine tayin da suka yi ma'annan Muhammad sallam na cewa yanzu a bar aibata Allahn kowa a da haka ka zo ka bauta ma allolin mu rana ka zamu ma rana ka zamu bauta ma Allahnka sai Allah ya ce kul ya ayyuhal kafiruna kace ya ku wa'annan kafirai kaji ashe duk wani wanda yake bautar wani abu wanda ba Allah ba kahuri ne ko da manzan Allah yake bauta dan ba a bautan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko da manzan Allah mutum ke bauta to balle mai bautar wasu aljannu balle mai bautar wasu shehunnai muna fahimta Allah ya ce ka ce musu la a'budu ma ta'buduna ni manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bazan taɓa bauta ma abin da kuke bauta ma ba shine wani koma bayan Allah muna fahimta yace kuma kuma Allah ya saukar da tabbaci akan ku wala antum damil mukhatab damil mukhatab ko wanda kake magana da shi ku inna kinan wa'ancan mushrika wanda suka yi ma annabi wannan tayin Allah ya ce su ma ba za su bauta ma Allah ba kame da Allah ya ba da labarin wasu innal ladina kafaru sawa'un alaihim innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatama Allah ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم sai Allah ya ce kaga wa'ancan kahuran innal ladina kafaru wasu kahurai ne Allah ya ce sawa'un alaihim daidai ne gare su an zartahum kayi musu wa'azi am lam tunzirhum ko kuma baka yi musu ba la yu'minuna Allah yace ba za su yi imani ba Allah ka tsare mu yace khatama Allahu ala qulubihim ai Allah yayi murhi akan zuciyoyin kuna fahimta Allah ya tabbatar da cewa su wannan ba za su taba shiga musulunci ba Allah yace ya liƙe yin su kuma ya liƙe ganin su ba za su taba ganin gaskiya ba balle su amshe ba Allah ya tsare mu mun gane ko to kun ga su ma wannan haka sai Allah ya ce ƙarshe dai sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa lakum dinukum waliyadin ka ce kowa ya rike nashi addini kai ba ka rike wani abun bauta koma bayan Allah ba ka je ka rike shi ni kuma na rike Allah ne kadai abun bauta muna fahimta to haka ake so mu ma mu yi wannan to yanzu da manzo Allah ya ci gaba da wannan da'awa muna fahimta ko an bige shi an ba sahabbai kashi har sun kai sun yi hijira suna fuskantar maki da kalubale a garin makka a sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan sura dan ya lallashi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ya lallashi sahabban manzo Allah dangance da mi dangance da kuna da damuwa da suke ciki a mun sa karanta labarin wasu wanda za ka ga an kashe uwayensu gabansu saboda mi sun ce sun yi imani a shi manzo Allah sun nemi su kashe shi Allah ne bai ba su dama ba muna fahimta to ashe kaga wannan hanya ce wanda in ka rike ta ka jira duk abin da zai faruwa ta tare da kai in dai ka ce abota ma Allah shi kadai to shi kuma shedan ba kwana ba yake da haka zai ta zuga mabiyan shi kalla irin kunci wata rana annan Muhammad sallallahu yana sallah a Ka'aba suka zo suka ɗauki ƙazamta na ma'aiwa suka ɗora ma'annan Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Abubakar ya kira Fatima ta zo ta ɗauke ta gyara wurin. Wata rana sun kama kishi, har sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da a taktulu na rajulan an ya ƙula rabbi Allah za ku kashe mutum kawai don ya ce abota ma Allah shi kadai. kai ne kake kallon wannan ba matsala ba ne wannan abota ma Allah shi kare akwai inda in ka shiga in imanin ka bai kai ba wallahi baka isa ka gayi ba muna fahimta yanzu akwai wanda da an kai shi gidan yan bori ko bokaye a ce din ya ce ƙarya ce da yan borin da masu borin da aljanin nasu ƙarya ce ba su yi komai ba sai da izinin Allah in ya daga kai ya ga wasu tukwane ko ba haka nan ba ya daga kai na ya ga wata shara ya daga sai ya to a'a mu ha muna ci mu gumi wannan mu abinda muke kira shi dai zaka ga duk mutun ya gigice muna fahimta amma kai irin na sahaba annabi Muhammad sallallahu wanda yazo ya dauki mashi yana takawa a masarauta gashi dan figigi aka ce masarkin wancan mutanen kabisu a hankali yadda kai kake son ka rayu su haka nan suke son mutuwa su sahaban manzo Allah da mutuwa da rayuwa wurin su akan addini duk guda ne don sun yarda su mutu wurin kariya addini da kaskancin addini ga gabansu. to kan wannan ne sai annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabbai su yi hijira su tai can Habasha to sai Allah ya sabkar da wannan sura dan ya lallashi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alama ana iya karanta shahin nan har zuwa inda fala allaka
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جردا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أعطى ما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا
kunga a wannan ayoyi sai Allah subhanahu wata'ala yake ba annan Muhammad sallam labarin wasu matasa innahum fityatun amanu bi rabbihim Allah yake wajidnahum huda Allah yake wasu matasa ne da suka ce sun yi imani da ubangijinsu ko sai Allah ya ƙara musu shirya sai Allah ya ƙara musu imani doriya akan imanin su nada ha idza qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ard lokacin da wannan matasan sun tashi a garin kahurci ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tashi a Makka gari da ake kahurci ake bautar wani abu koma bayan Allah ha matasan nan zamu zamu ji labarin su a sahabul kahf sai Allah ya ce sai Allah ya ɗarme zuciyoyinsu da imani da suka miƙe a ganin suna cewa ba wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah sai aka shirya makirci na aga ya za a ga bayansu muna fahimta to sai suka maida al'amarinsu ga Allah suka tafi cikin kogo a suka je cikin kogon nan suka laɓe a cikin kogon nan daman suka ce Allah zai kawo musu agaji zai zai Allah zai sauka musu da rahamar shi a za su zai dora su kuma kan al'amari wanda yake shine al'amari madaidaici kun san wani iko Allah Allah yake fadarabna ala azanihim sai Allah ya sa musu kwana sai da suka yi kwana 309 salasu mi ko sai Allah yake mi wazdadu tis'a 309 suka yi suna kwana Allah yake kuma in kaga idanuwan wannan matasan ka ce ba kwana suke yi ba Allah ya ce kuma muka rinka jujjuya su bangaren dama da hagu a Allah ya ce kai da ka leko kaga wannan matasan zaka hirgita ka koma a guje saboda zaka cewa wannan mutanen a holke suke ga sunan suna kallon ka da abin da kake gakaransu kuma Allah ya ce ya kashe kahuwan shi bakin kofa kwana shekara ɗari uku da tara. Saboda sun ce sun imani da Allah za a kashe su sai suka roƙi Allah ya kawo musu agaji daga wurinsu sai Allah ya taimake su. To shi ne sai Allah yake ba annan Muhammad Salam labarin wannan matasan da suka ce sun imani kenan kan manzan Allah ya damu kan shi daga cutuwa don mutanen shi sun karyata shi ba su yi imani da shi ba kai ya damu kan shi don sun juya mai baya ga fa labarin wasu matasa muna fahimta wasu suka ce a abin da yasa ta sauka bayan annan Muhammad sallam yana ci gaba da wa'azi ka abota mu kowa sai Allah sai ni sai mutane daga Makka suka kwashi kafa suka je har Madina suka ce bari mu je wurin wa'ancan Yahudawan saboda su sun rigaye mu Allah ya sabka musu da littafi Allah ya aiko musu da manzanni mu ce su gaya mana wani abu wanda za mu mu kure wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da Allah ya aiko mana da suka je sai suka ce muna son ku ne wanda Allah subhanahu wataala ya sabka muku da littafi ku gaya mana wasu abubuwa ne za mu zuwa mu tambayi wannan mutunan namu da muke baku labari ya zo yana cewa shi ɗan aike ne daga wurin Allah. Muna fahimta? Sai suka ce ga wasu tambayoyi, in kuka ce ku tambaye shi, haɗin shi manzo ne to zai baku amsa, in kuma bai baku amsa ba, makaraci ne kawai ku sanya za ku yi da shi. Sai suka ce, ku tambaye shi dangance da al'amarin rai. Mun gane? sannan kuma ku tambaye shi dangance da al'amarin matasan nan wanda yake al'amari ne mai ban mamaki saboda mi shekara ɗari uku da tara ana kwana a kuma mutum ya tashi kan shi ya ganye garas ai abu mamaki ne ko ba haka nan ba ne ba ya ce sannan ku tambaye shi labarin zulkarnain wanda ya kewaye duniya da mulkin shi da dukiyar shi da Allah ya bashi shi duka wannan al'amarika ne wanda suke al'amarin mamaki da suka zo ran annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yace musu ku tsayi har gobe muna fahimta to ai shi manzan Allah ne ko ha kuma ya san Allah zai saukar da wannan amsar dan tambayar da aka yi ba shi aka yi ma ba saboda mi shi manzan Allah bai magana sai wahayi lahin tuku anil hawa ko yanzu gobe ta yi sai suka dawo ko da suka dawo wahayi bai zo ba tawo dandan dandan dandan damun gashi sun ce makareci ne yanzu ya ce aje har gobe an zo goban wahayi bai zo ba to yaya mun dawo ya ce musu to a ta yi wahayi bai zo ba suka ƙara dawowa wahayi bai zo ba sai aka komo ana cewa Muhammadu shedan in naka mai kawo ma labaran yanzu ya bar kawo ma shi ma yayi wace da kai ai shine can cikin suratul duha Allah yake cewa ma wanda aka rabbuka wa ma qala ubangijin ka bai yi wulgi da kai ba bai yi wace da kai ba cewa suka yi wai shedanin da ke kama annabi wahayi ha ai shi ma da kanshi ya ga ƙarye shi ta yi yawa ya rabu da shi yanzu nan wa ake danganta ma shaidanci mala'ika jibril ko kuma ka ce Allah to kwana daya kwana biyu kwana uku kwana hudu kwana biyar shidda bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu sha uku sha hudu har sha biyar ba wani abu da ya zo ta to dama an kule shi dama ba mun ga muku makarici bane ba daga dai gobe yanzu gashi har kwana 15 koko ko bashi ne kake bin mutun ya ce kashe gobe ka dawo haka yira kwana 15 kana zuwa ai cewa zaka bai da niyyar baka su dama bahaushe ya ce abin nema ya samu shine ya za a yi su sun kumiyatar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah ya sauko da wahayin da Allah ya sako daga wahayin daga cikin gargadin da ya ma'annan Muhammad sallam sai yake ce mushi wala taqulanna li shay'in inni fa'ilu zalika gada ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا illa إلا أن يشاء الله
wadhkur rabbaka واذكر ربك إذا نسيت
قل- وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ku diba da kyau wannan fa manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam mu kuma yanzu in ka shiga cikin wani bala'i daga kai kwana uku kana adda musamman in kana kiyaye sallar farilla kan lokaci gani kake to shi Allah nan yake ni da ni ko ko ba haka nan bane ba to ni dai daga an kira sallah na zo masallaci amma yanzu hin fa wannan matsalar da na shiga yau kwana uku addu'a nake ko kwana ba ni amma Allah ka ka ka ki cire mun wannan damuwa ko ba haka nan bane ba to balle kalli manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga nan ai akwai darasi babba to in za a yi ma manzon Allah haka to ina ga mu sai godiya daman sallah ya muke yin ta ko balle yanzu ma- ba an fara azumi ba yanzu ai sallah ta shiga uku wa sallah a sallah yanzu ta shiga uku kowa janta za yi ko ko ba haka ba ne ba kuma kowa zai burkata shi yadda ya ga dama a to kun ga sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkan ma da manzon shi wannan wahayi wannan ke nuna cewa a addinin musulunci in abu wanda yake ba daidai ba ba a shiru kan shi dan da da wahayin ya sabko ko sai a ce to amshi ba ta amsa su misali ko kuma Allah ya ce a'a bari a bashi amsa tunda an yi ne dan a kure shi ko amma sai Allah ya sabko da gyara ma manzon Allah kuskuren shi yace mi wala ka kulan na lishayi ni fa'ilun zalika gada kada ka kuskura daga yau ka ce ma wani zaka mai abu gobe ka diba ha ba sayan kun gane ba muhaim garanti gobe garanti ina baka dizar ko sai a baka garanti ji makareci ba babu insha Allah ko ba to goban ta ka ce in ba da kai za a ganin ta ba yace wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gada kada ka kuskura ka sake ce mu wani gobe ka zo zan ma wani abu sai ce illa an yasha Allah ba ce ka ce insha Allah ba mu yanzu mutanen mu in ma ka ce insha Allah ana kallon wani kauyen ce ko ba haka nan ba shi yasa kuka ga babu insha Allah cikin bakin mu ta yi karanci gani nan yanzu gani nan yanzu ai ina kusa gani nan gani nan zan zo amsa ko ba haka nan bane ba babu insha Allah. A? Allah ya ce, "Wazukun rabbaka iza nasit kai, in ma ka mance baka ce insha Allah ba lokacin da ka tuno ka ce magana da na insha Allah. Ko labarin mai jaki mu ƙara bada, wai wani ne ya je kasuwa sai da jaki ko? Ko da ya tafi sai da jaki sai aka ce wane siyarwa ko? sai ya ce mine ne ma
a tambayar shi aka yi yake zai zai zai zaki za ki fice insha Allah yake ga zakin ga e wai ya ce insha Allah sai ya ce ga jakin ga kudin ko sai da ya je kasuwa sai aka ya sai lalaba ba ko da ya lalaba ba kudin to Allah ne ma sai aka ce mishi mi ha tambayar shi aka yi na zaki yake a fadi ku da insha Allah
wai ka ji fa eh ai da an ga mishi ko wai ce a ka san mutanen mu suna da wanda izgilin ha kwarai da gaske wani kallon da za a yi to ga abu ga abu a ce insha Allah shi kuma bai sa Allah yana da kun fahimkun ba ko ko ba haka nan bane ba to kage yanzu sai an ce ce insha Allah ya ce a ga jakin kuma ga kudin yanzu daga nan kudin suka yi sama ko kasa wani ina kudin ina jake ce a to ai kudin sun haɗe insha Allah kaji yanzu ya gane karatun kenan ha to kun ga suka zo suka jira ma annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan tambayoyin dan su kure shi kaga ana ana nuna ma su makiya addini ba kwana ba suke kullum suna can suna bincike su ga ya za a isa tulluma wata shubuha ya za a isu ma wata tambaya wadda za ta gagara ka a ce kai ka kume ta a matsayinka na mai addini wannan ke nuna kuma addini ba a magana sai da ilimi ko ba haka nan bane ba da yanzu manzo Allah ya musu kame kame kame ha ai abin ne ma ya samu ko amma kaga duk da kuncin da yake samu na bakakken maganganu daga wurin su bai sa ya ga yi magana da babu ita a cikin addini ko ko ba haka nan bane mu yanzu sai ka ga mutum ya zauna daga nan inda yake shan shayi ba aya ba hadisi ta to ai Allah ma ya ce babu kyau to ai manzo Allah ma ya ce ko ko ba haka bane ba ya laɓa ina hadisin sai an karanto hadisin baka ji wani da aka tambaye shi ya ce wai ai Allah ya ce wa an tambaye shi wa aka babu kyau ce ai Allah ya ce wala ta karabin zina wallahi addini ba a magana sai tare da dalili kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya kalubalanci wasu nan gaba kaɗan da za mu yi to sai Allah ya sauka ma annan Muhammad sallam da wannan sura wanda a gurguje saboda lokaci za mu karanta sama sama mu ce suratul kahf tana da falaloli da dama ko yana daga cikin falalta shine duk wanda ya karanta ayoyi guda goma a na farkon suratul kahf Allah subhanahu wa ta'ala zai zama mai haske har zuwa wani juma'a muna fahimta sannan hallau yana daga cikin falaswatul kahf annabi ce duk wanda ya hadace ayoyin nan guda goma dawakan swatul kahf malamai suka ce saboda wannan ayoyin guda goma tauhidi ne suke karantarwa na kashi tauhidi suke karantarwa aka ce in ka hadace su Allah subhanahu wataala zai ma takanga daga mi daga dujal shi honi yanzu haka hafan nan da ake dibe ke wata sabuwar falace ko ba haka nan bane ba to kaji in ba baka iya ta ba in duje le zo ba makawa za ka iya mun shi Allah ya tsare ku sannan kuma daga cikin falasatul kahf akwai wani sahabi Usaid wanda yana yana sallah yana ai karatu a cikin gidan shi muna fahimta sai ya ji yana a cikin daki sai ya ji kamar dokin shi yana kururuwa yana tsallo yana irin hananiyar nan na doki sai ya hito ya ga lafiya ko da hito sai ya ga wani kamar gizagizai ne sun zo sun kewaye gidan shi muna fahimta washe gari sai je ce ya ba annan muhammad salam labari da yanzu ne a ce na hito ka ci hato muna wasa ne mun gaya muku ku zo ku kawo kudi a rinka muku addu'a kuna ja koko ba haka ba ko da ya je ga ma annan muhammad salam sai annabi ya ce ai falala ce nutsuwa ce da Allah subhanahu wata'ala yake sabka yake saukarwa wurin karatu alkur'ani a wani ruwaya wai da ya ci gaba da karatun da ya ga mala'iku sun sauko ha da wani ruwaya haka in ya inganta wanda wasu sahabbai su bi suna gadi ha suna gadi fa e in guda yana tsaye saboda kan makiya su kawo hari ha guda na kwana to yanzu sai su sahabbai ne su kawai aljanna suka ba gaba wai a gadin da aka hauda shi ha santinar ha sai ce to anan masu sai sun nema aljanna kawai sai ta da sallah a cikin dare kawai yana sallah ashe makiyin suna can suna kallon su daga nesa shine ake kallon in an buge to za a zo a harma wa'annan sai aka rinka saitin shi da kibiya ana halbe shi aka rinka saitin shi ana halbe shi sai ci gaba da sallah sai da ya ida kamar ya faɗi sai ya tada na kusa da shi wanda zai releman shi lahiya lahiya sai ke ce ya aka yi baka tada ni ba sai ce ina karatun wata sura ne mai daɗi wanda ba ni so in gince wannan karatun shi yasa bin tada ka ba kaji masu imani magabata suna tun daga irin su Abdullahi bin Abbas, irin su Sufiyani Sauri, irin su Sa'id bin Musayyib magabata zaka ga suna cema ɗaliban su kar ku yi sakaci da karatun suratul kahfi a ranar Juma'a wannan ayoyin da annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce a karanta. Wannan ke nuna mana musulmi su tashi su yi karatu. Ko ba haka nan bane ba. In ba a yi karatu ba to kafin nan fa izini talatin ne. Shi kuma wani ko bakwai baya da. to kaga a bakwai ma saura nawa saura 23 kuma har yanzu haka yana da iya insha Allah in dai dama ta samu za a zo makaranta ka Allah sa dama ta samu tunda baka yi niyya ba eh a ba shege ta kace kawai ba wai shi a shi dan kasuwa ne ka san malam nan duniyar nan duniya sai ne mata ka gani shi ma'aikaci ne bai da damar zuwa makaranta na san watakila biro yake asuba ko a to wa wallahi mutanen mai da ba sa addini ba akwai wanda in ka ba shi dama saman tabar in biran shi zai sallah kwanai da gaske ai yanzu wannan tarawih da ake bari ka ga a ce limamin ku yana da shago ka sha mamaki a shafshaf za ku yi ku gama eh Allahu akbar subhanallahi wa bihamdihi inna ilaina kalkausar Allahu akbar dago akan fatiha wa sallallahu duka wani har ko ba haka zama ne ba dan sai a ji a yi sauri a gama to mun ji a yi sauri a gama kana da garantin cewa wai asuba gobe da kai za a yi ta in kai sauri ina zaka ha yanzu yanzu ina ake jin tarawih ai ba inda ake jin ta ko ina lallabawa ne ake saboda me mutanen sun yi rauni wa yanzu ka jama mutane sabbi ana sallame za a fara tsuki kowa haka na bane ba wai shi dime yake mutane ba su da aiki to mantar ya ka aiki ko a haka mutane suke shi yasa sai ake aje a shashaba a kai to Allah ne ya karba Allah ya samu na daga cikin wanda za su dacewa to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar ma'annan Muhammad wannan sura wadda take cike da alkhairai dumudumu sura wadda take karantar da mu tauhidi sai Allah yace alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sabkarwa da bawan shi littahi littahin kuma bai kasance akwai karkata a cikin shi ba kamar yadda muka ce wasu surorin Allah subhanahu wata'ala yana buɗe su da wasu abubuwa mabambanta ko wasu kuma yana buɗe su da wannan hamdala ko alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi kitaba alhamdulillahi rabbil alamin da sauran su dai daban-daban to sai Allah ya ce alhamdulillah sai Allah ya fara gode ma kanshi muna fahimta malaman tafsiri suka ce irin godiya wadda ta dace da Allah subhanahu wa ta'ala. Muna fahimta wadda ta dace da ni'imomin da ya mabayi wanda bayan shi ba wanda isa yi mabawa wannan ni'imi. Ka ɗauka ƙaramin misali a ce ma wannan ni'ima ta hannuwa ko ta ƙahuwa. Duk ci gaban da technology ta yi ba ta isa ta ma hannu ba. In aka haifo ma ɗa ba hannu haka nan za ka ci gaba da kallon ya ba hannu ko ko ba haka nan ba ne ba. ko akwai inda za ka zo a mahannu bai yiwuwa in ma sun yi to ya za su yi su yi konektan shi da wancan ka taba jan an ce to ga wasu ayi amma a yi haƙuri ga wasu hannuwa can Allah ya busu bushe ba in suka bushe za a zo a dasa muku a to kaga wannan mai arziki ne wanda bai yankewa shi yasa ce godiya ta tabbata gare shi muna fahimta kamar yadda za ka ga wurare da yawa Allah yana umartar bayan shi da godiya a yana da kyau mu rinka gode ma Allah shi yasa ka ga mutum in ya dago daga rukuni sai ya ce ni sami Allahu liman hamida ai Allah ya ji wanda suke gode mishi a shi yasa daga ka kabarta sallah bayan ka ba Allah ka jinjina mishi sai ka ƙara gode mishi alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ubangijin da ya halittu baki ɗaya duk wata halitta da ka gani duniya Allah ne ya yi ta kuma shi kaɗai ke da iko a kanta so da yawa kana kallon motar kake duk lokacin da ka ga dama ka mutu kile ta tashi ko sai ka mutu kilen ta tashi ka kira ɗan garaji in ya diba ya ce wannan matsala ce kuma ba ita bace a kira wannan ba wannan matsala bace a kawai lokaci ne Allah ya ido masa sai ya ga dama ta tashi muna fahimta ko to mu rinka gode ma Allah subhanahu wata'ala dangance da ni'imomin da Allah yayi mana sai Allah ya kara muna Allah ya ce alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba ai godiya ta tabbata ga Allah nan wanda ya sabkarwa da bawan shi littafi muna fahimta wanda annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawan Allah ne malumai suka ce shi yasa kaga in Allah ya tashi kiran annan Muhammad sallallahu domin kalubalanta wa'ansu wanda suke ja da al'amarin manzan Allah sai kaga Allah ya kira da annan Muhammad sallallahu da bawa karara manzan Allah da kanshi ba sunan da yake jin daɗi irin da ka kira shi bawa Allah mu kuma yanzu daga an ce bawa Allah ana nihin honi dan zai gari ko ba ka lambari to kuma ba sunan da yake wannan an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani suna ne ko wani suna yake Abdullahi da Abdurrahman ina Abda Abdi inna ko ba haka nan ba ta wayo bawan Allah ne to kai bawan wane ne ha lokaci a mun sajid kam ne haka saura minti nawa yace alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi kitaba kamar yanzu misali lokacin da annabi yake ba labari yayi isra'i ko da Allah zai tabbatar da wannan bayanin sai yace subhanallazi asra bi abdihi layla ha kana ji fa shi yasa wannan malumai suka ce da wannan ayoyin ake tabbatar da cewa bai dace ka ba manzon Allah matsayin da ya wuce na bawa ba. Muna fahimta, aya ko wanda so riƙe manzon Allah matsayin abun bauta, ko bawa ko wanda zai ce manzon Allah ba ma sha Allah wa shi ita manzon Allah hankali ya ce, manzon Allah ya so manzon Allah ya so manzon Allah hankalin shi ta ce ce, kai, ni yanzu za ka sa ma Allah kishiya da ni ni wane ni. irin yadda ake ta hukuwa da mutanen mu kamar cewa da Allah da annabi ya kasa bari sai ce al'ada ce ci gaba da yi ba shi ke ba al'ada ce ko ci gaba da yi wani ma za ka ga in ya zo haɗuwa sai ce ya muhammadu ko wani abin shi ya ta haɗa rasulillah ko kaga daga nan sai aka gangaro sai ka ji mutum ya ta haɗa in ya ko daman babban shehi kwanan nan ya ce inda mutane sun yi haƙiƙa ne imani sun so shehu in yasi irin yadda ya dace ya ce sai ya kai in ka zara aljiyo ka kace in ya suka kana hindu da latuwa ke ba da arziki a? a ko in yasa ina ba da a? a ba imani ba wai in kuka yi da gaske Allah ka raba mu da wannan imani ko ba haka nan ba ne ba Allah arzikinka muke so ba mu sannan kowa na Allah ya ishe mu ya Allah ka azabta mu da arzikinka eh sannan kuma ka raba mu da roƙon wani wanda ba kai ba to kaga wannan yana nuna cewa shehu ma yana azurtawa da ka imani da shi hakikanin imani da ya azurta ka muna fahimta to sannu sannu sai a komo ana girmama wasu ana ba su wani matsayi wanda bai dace ba yanzu irin wannan sunayen da aka yi ta kira kwanaki masu kama da na aljanu irin sa at-tanili at-taga zuti shehu dadu shehu al-ashab shehu hadda wani tupac yana ji ko wai yanzu kana ji wai in ana kiran so ya rahama ke sauka ko a gidan maman wasa ke sauka rahamai a can gidansu ko to ka ji ba hawan nan wai an kira sahaba annabi wa rahama ba zuwarka sai an kira wa an can anya akwai lokacin da ya dace a kira mutane zuwa ga Allah irin wannan lokacin duba an saki wanda ake kallon suna da imanin suna da shakka dangance da al'amarin Allah in kace insha Allah Allah zai sai ce to shikenan ya za a yi tunda kace Allah a yadda za ka yi ko wai shi kanin da ke a tutun da kace Allah dai amma shi da ya so ba haka ba aini ko ba haka nan bane ba fi sabilillah ba wa ma qadalla haqa qadari kake na mai jiki kace insha Allah kudin sun haji to kun ga shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ma al'umma shi gargadi kan ku riri tani kan ku kai ni irin matsayin da kiristoci suka kai annabi isa shine suna cewa annabi isa Allah ne annabi yana gargadin al'umma shi kansu to gashi sun hada da yawa cikin al'umma sun hada suna daukai ya kai mu wasu ba fa Allah suke roko ba ba manzan Allah ba Fatima suke roko ko ba haka nan bane ba ya kai mu wasu Ali suke roko wani cewa ke yana addu'a shi lokacin mutuwar shi ma wai ba kalmar shahada yake wata so yake ya mutu da Fatima Fatima Fatima a suna cewa ai da halittun ma nata kada ji dai kalmomi na shirka da ɗan shi'a wanda suke cewa duka ali shi ya halittar duniya shi ke da iko kaza shi ke kaza shi ke kaza kaga al'umma suna cikin haɗari ko ba haka nan bane ba ya kamata a gane Allah ne kaɗai ya cancanci bauta shi yasa kuka ga manzo Allah da kanshi yana liƙe kohin saboda in aka fara daga gare shi ba a tsayawa gare shi ko ba haka nan bane yanzu daga an sai ce to ai Abubakar ma yana da falala ko a dan taba ma Abubakar tashi shi ma Umar to shi haka haka har sai a zo kan wasu shedanu kamar yadda aka zo yanzu ana bauta musu Allah ya tsare mu yace anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja ai Allah bai sa contradiction ba a cikin wannan mi a cikin wannan alqur'ani ha Allah yace wannan alqur'ani da ya zo daga wani Allah da ka samu sabani mai yawa a cikin shi shi yasa ba wata magana da Allah subhanahu wata'ala yayi ha wanda bata dace da lokacin da muke ciki ba ko wanda bata dace da lokacin da zai zawa gaba ko wanda bata dace da lokacin baya ba Qur'ani littafi ne wanda yake complete bai buƙatar komi daga cikin shi kuma Allah subhanahu wata'ala yayi alƙawari zai tsare kayan shi ko da al'ummar duniya ba su tsare ka ba su tsare wannan littafi ba kenan littafi ne wanda duk abin da yazo cikin shi gaskiya ne duk abin da yazo kishiya alƙur'ani kuma yana faɗa da abin da alƙur'ani yazo ƙarya ne muna fahimta in ka ji wani malami ya gani ƙarya ne in siyans ce ta binciko to ta binciko ƙarya wani ya ce siyans kwarai da gaske siyans ma ta ƙarya akwai ma ƙarya kamar na wurin yau a ce ma kaza gobe a ce ma kaza koko shi ma Allah magana ɗaya ce muna fahimta to Allah ya sa mu cika da imani an ce lokaci yayi za mu saurara wa minti biyu ko uku in akwai masu tambaya ko wurin da aka ji an yi kuskure insha Allah sai a tunatar da mu na'am Allah mutai an buɗe wannan yau ba tambayoyi ko to abinda muka karanta na daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana Allah ya biya mana bukatocin mu na alkhairi baki daya Allah ya roha mana asiri duniya da lahira ya Allah muna roƙonka ka raba mu da duk wata kasala ko duk wani abu da zai ja mana cikas domin mu bauta mu a cikin wannan wata ya Allah ka ba mu lahiya ta jiki da ta aljihu ya Allah muna roƙonka ka shirye malam baka sallahi aljihu to abin wa'ala ka ba mu Allah ka biya mu da bukatocin mu na alkhairi ya Allah ka yi gafara da iyayenmu da malumanmu da sauran al'ummar musulmi baki daya ya Allah muna roƙonka wanda suke rayu kuma ka sa su cika da imani ya Allah ka raba mu da kunya duniya da lahira Allah dukkanin mu muna da bukatoci mabambanta wurin ka ka san mu ka san bukatocin mu kuma mun imani ba mu biyan bukata sai ka ya Allah ka biya mana ya Allah ka tsare mu da duk sharri abin da ka halitta ya Allah ka sa mu rayuwar mu albarka ka sa mu ayyukan mu albarka ka samu karatuttukan mu albarka ka samu kasuwancin mu albarka ka samu iyalan mu albarka ya Allah ka samu sha'anin mu na rayuwa albarka baki daya ya Allah duk mutumin da ke taimakon musulunci da musulmai ta kowace hanya Allah ka taimake shi ya Allah duk wanda yake kokarin janyo mu musulunci da musulmai ci ka ta kowace hanya ina shirwa Allah ka shirin da shi in kuma bai shirwa Allah muna roƙonka kai mana maganin shi Allah ka zama da ƙasar Nijar lahiya da sauran ƙasashen al'ummar musulmi baki daya ya Allah muna roƙonka duk wasu masu kiran wani wanda ba kai ba a Nijar da sauran ƙasashen al'ummar duniya ba ki dai Allah ka shirye da su in kuma ba su shiriwa Allah mun baranta daga abin da suke Allah kai mana maganin shi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh